so ka kawo daga masallaci waɗannan din sun yi ƙarfin magana da kire shi mai yawa ba gani girma da mai ba sannan da kula da sarrafi ita ga cin karo da su an ba ka da bane a gomar da koya akwai su
Bari shi gaskiya ba imanta yi rashin iya bayani bane a gomar da
sauwai wa ai duk magana guda ce ba ba ikama ba ba ikama ba kiran sallah sauwai ba ba wancan taswimin ba na'am eh su yi mayawancin baya na gani eh a farko dai wannan magana akwai ta Mm. amma ba yana nihin yanayi ba da misali na addini yana haifar da wani abu a kula da shi abu ne sananne ga shari'a haɗuwar maza da mata abin kyama ne an sani kuma mafasid da za su iya faruwa kai mai wanga da'awa ba ka iya hana ta yin faru kuma an sa akwai su abdullahi umar ya tabbata mata suna da kowa dan umar in zai shiga masallaci bai shiga kowa mata kaga nuna ko lokacin ma manzo rama da sahabbai akwai mi akwai kowan mata to in akwai kowan mata ku to don an kebe mata ba lahi bane ta haka zamanin manzo rama yanayi ya canza magabata da suka zo daga baya sun lura sun ɗauki mataki to mu ma wannan hanyar ci a daidai in ban ka koma da irin ɗabi'an mu ta kwari irin ta sahabbai sai mu yi hakan na'am
Mm. na'am babu ma jaa fi karahiyati safi baina sawari sai mu bayar قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن هاني عن عروة المرادي عن عبد الحميد بن محمود قال صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين فلما صلينا قال أنس بن مالك كنا نتقي هذا على أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي الباب عن قرة بن إياس المزني قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن وقد كره قوم من أهل العلم أن يص- أن يصف بين التواري وبه يقول أحمد وإسحاق وقد رسخ قوم رخص قوم من أهل العلم في ذلك باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأهوص عن حسين عن هلال بن إيثاب قال أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي ونحن بالرقة فقام بي على شيخ يقال له وابسة بن معبد من بني أسد فقال زياد حدثني هذا الشيخ أن رجلا صلى خلف صف وعده والشيخ يسمع فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة وفي الباب عن علي بن شيبان وابن عباس قال أبو عيسى حديث وابسة حديث حسن وقد كره قوم من أهل العلم أن يصلي الرجل خلف الصف وحده وقالوا يعيد إذا صلى خلف الصف وحده وبه يقول آمر وإسحاق وقد قال قوم من أهل العلم يجزئه إذا صلى خلف الصف وحده وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى حديث وابسة بن معبد أيضا قالوا من صلى خلف الصف وحده يعيد منهم حماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى ووكيع وروى حديث حسين بن عن هلال بن يساف عن غير واحد مثل مثل رواية أبي الأهوط عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة بن معبد وفي حديث حسين بن آية يدل على أن هلالا قد أدرك وابصة واختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم حديث عمرو بن مرة عن هلال بن هشام عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد أصه وقال بعضهم حديث حسين عن هلال بن هشام عن زياد بن أبي الجعد أو وابصة بن معبد أصح وهذا عندي أصه من حديث عمرو بن مرة لأنه قد روي من غير هذا من غير حديث هلال بن هشام عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة بن معبد قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن إساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد أن رجلا صلى خلف الصف وأله فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعيد الصلاة سمعت الجارون يقول سمعت وكيعا يقول إذا صلى الرجل خلف الصف وأله فإنه يعيد akwai matsaloli na ciki wanga hadisi da kuma wanda muka wuce shi wanga malamai sun kawo wanga hadisi da ya inganta nan to hadisi ne ingantacce cewa wani ya sallah shi dai an gace saki malamai suka ce wani suka ce ga saki wani duk da yake mun jo suna ce a amma hadisin karara ya nuna a saki suka ce da sharaɗin in sahu bai cika ba kai naka misali ga sahunan ka azana ka bai cika ba amma idan sahu suka cika babu wurin da za ka yi to ka tsaya ka yi naka ba ne wannan shi ne abinda ibn taimiyya rahimahullah ya tafi da abdurrahman su'idi suka ce a kai da albani amma ibn bas rahimahullah shi ya ce a sai dai ka ka tsaya da liman shi bai yadda baka yi ka tsaya kai da ko ba wuri to sai ka tsaya da liman yace to malam lokaci ana zanna lahiya yanzu ana ga ka ta san malima ana sallah wani na buge ka wallahi ko ko san saudiya haka wannan bata sai wai ibnu ba sai malla tsananta sauran dai mafi yawan malamai ibn taymiya da ibn ba abinan da usaimin da albani da abdurrahman sidi suka ce in akwai ba wanda za a yi to kai sabu babu lalura ne amma da gangan sabu na gaba gare ka bai cika ba da ki tafiya ka sada shi ne wanga hadisi yake magana a kai kana da dama wannan kenan a gurguje sai hadisi nin a yin sabu tsakanin sawa ma'ana ginshiƙai albani yana shi kansa shekara wajen sittin da suka wuce ko saba'in ya yi wata magana kuma yanzu ma ta tabbata ya ce ya kamata a samu injiniyoyi waɗanda za su yi masallaci ba gaishe kai yanzu akwai masallacin da aka yi haka ne wurare an bayin ginshiki haka ina ga wani abu aka aza mai abin nan ya ce an kai haka an huta eh ko ake yi na'am su liƙe ka gini sai wuri ya zama space ne gaba ɗai ya ce ya kamata a kai to kaga an kai daga da yawa safuna yanke waɗannan ke shiga suna yanke sahu tun zamanin manzorama tun da kaga wancan lokaci ba a ci gaba irin wannan ba to da yawa kawo da magani na turmizi ya ambata in ba lalura ba kada mutum ya yi sahu kada mutane su tsawo tsakanin ginshikai in ba da lura ba kamar irin ran juma'a misali amma abin da ya yi koyon shi a kauce ma tsakanin ginshiki biyu wajen daɗin sahu amma ana yin sitira wajen nafila amma wajen sallar farilla to a kauce ma wannan ginshikai ko dai a yi sahu gabansu ko bayansu amma tsakiyarsu bai dace ba akwai alhassan rahimahullah yana da risala akan wannan asalat bani sawari ya yi kawo maganganu magabata kuma nan kuma ga abin da matan miji ya ce kaga kamata yan uwa a yi kokari a ɗabbaka karatu wadda naka cewa a ɗabbaka karatu in ya zama dole to shi kenan wannan kaga lalura ce amma kai kai kokari kakka zama haka shekaran jiya wannan abincin man na biyu sai wasu gare ni jiya kai na taso daga nan in shiga sau gudun ce duk ba wuri ce subhanallah ya ko ta ci ni karan wasu sun gane ni sai ni shiga gaba haka ni fi sallah na ga an duka da san ni tun daga magana ce to ai in lalura ba wuri ya halatta sai ni kare na ni Allah ya saka wani ya tambaye ne ce ai ma na karatu ne abin da to kun dai ji karatu na'am dai na'am
باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل
نعم نعم نعم a yi sahu gaba a waje wannan na cikin matsalolinmu wanda bai dace ba wasu kuri suka yi a yi malikiya an ce makaruhi ne can ma madina suka ji dali mutanen mu ha ta mutanen mu akwai hitina ka san can madina ko da sun gyara wurin an samu an ce kakka wuce nan ka wuce liman sai mutane su can gaba su kai wahabiyawa ne kaza kaza su je can gaba ma ba ruwansu babu shakka cikin da tawon sun ce makaruhi ne cewa ka shiga abinda himamu ne ga jama'a mutane gawa wuri sai su ce can gaban don innuwa su shige su bar abin nan wannan duk wanda za ka bai san muhimmanci addini ne ba don haka akwai sabani wasu malamai cikin masaba hanabila sun ce ba su da sallah ga malikiya sun ce suna sallah ma makuri to kana son sallah ka ta zama tsakanin baka da sallah ko ko kai makuri eh yi zake ka haka baka masallaci a daidaita sahu bayan liman duk inda an ka ta inda da sahu da da ce ba matsala amma shiga gaban liman ba daidai bane ko ga malikiyar sai dai su basu bata sallah ba amma ga musu wa Imam Ahmad sun ce wanda ya da gangan masallaci ya shiga sallah sai ta baci in me kace Abdullah ana ga baki ran sai amma sai an baka da mu bayan imam bayan imam kan gane fito uku ba liman sahu uku ko mutu uku ba ya gajeren sahu fafin sahu mai kake wannan sahu bai da kyau sahun da sahu wanda ya miƙe gaba ɗai ya sahu ado liman kaji na liman fa abdullahi yawa na so ni jidaje ka sai ka sarakunan mu nan wanda ya san masallatan mu na da na sarakuna ana wannan don security sarki da jama'a tai za a gaba cikin babban sahu suke ba mai tsawon ko ba liman da ana ma haraba ko me ya ci mata ba haraba ba ta da mai tsawon da manya su ba cikin kuma abu yana da asali tun lokacin mu'awaya radiyallahu anhu dan mu'awaya an kai mai haji ba so ɗaya ba a kashe shi don haka in ya zo sahunai inda suke to daban suke ba cikin jama'a masallaci ba kuma bayan liman in lalura ta sa a yi tabbatatta sai a yi amma asali sahu wanda ya miƙe gaba shi a sahu a shari'a اي نعم نعم kwarai ya tsaya in suna sallah da maza amma in mata su ɗaya suna da keɓaɓɓen wuri masallacinsu to matan da suka yi sahu gaba sun yi waɗanda suka yi sahu ba eh yawa mata ba su banci haka ba ana gaya ma mu can muna da gehen mata can masallacin mu to wai duk sai su dawo baya tunda tunda ba wurin mata mutu ka ta bai sani ba cikin matan ka wadi wai duk sai su baya to ka wanga hadisi ba wanda kayin gaba misali sai su ga bango duk sai su liƙe bango ga hili nan gaba saboda wai doka wanga hadisi eh wai wanda aka hijabi madadin su lura cewa wani in ba hijabi amma in su ne duka malamai suka ce to wadda a gaba cikin masallacin su ta yi wadda a baya kuma abin da zai nuna maka wannan magana ta haɗuwan malamai jama'a na duniya wallahi ba wasa bane ina magana dan uwa babu masallaci ko maka ko madina duk masallacin musulmai manya ba ce akwai gehen mata da an kake mai musu wannan aiki na na al'ummar musulmi kuma an gade shi shekaru aru aru yana nuna cewa mi abin nan ba lahi bane kana a cewa to ai makka wajen dawafi to ba wanda za a yi da dawafi ba wajen haka Allah ya kawo ni jarabawa tsakanin maza da mata amma wanda ya zanna Saudiya ko Makka mu da mun ka zanna in ba lokacin aikin haji ba akwai yan hizba suna sa su koma gehe irin lokacin da ba a zuwa can shekarun baya amma yanzu Makka ai bude take duk shekara ana zuwa can da in an kai aikin haji za a ruhe wata uku ba baƙon da ka shigowa ba umara ta yan gari to lokacin mu muka tsaya makka lokacin ba mutane to in tsakani muka isha'i za ka ai hizba suna kebe mata gehi suna kebe sun gab da za a yi sallar ko isha'i ko magariba to amma jarabawa ce tun zamanin manzo rama haka an ka samu abin har lokacin yanzu haka yin dawabi da mata wani hukunci ne daban amma in akwai makarkata sai a karkata to ba mu karkata ga dawabi amma ga sallah haɗuwan maza da mata to ba akwai haɗari yana iya ɓata salloli akwai ma aya da ta zo ko cewa walaƙal alimnal mustaqdimina minkum walaƙal alimnal mustaqirin to aya ta hadisi ya tabbata cewa wani ne cikin sahabbai ka tsaya bayan sahu yana leƙen mata hadisi ingantacce ne sai ta ga aya ta tabbata to in yana haka ma ya sauka to ina ga yanzu
قال حدثنا هناد قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن قريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة وقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه وفي الباب عن أنس قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم قالوا إذا كان الرجل مع الإمام يقوم عن يمين الإمام
نعم بسم الله ناقة القالين تباك بسم الله إمام ne bismillah eh Eh kwarai suna cikin gida suna cikin gida tun suna jin sauti ko kuma ko da wuta ta ɗauke suna cinka to babu zaki malamai suka ce inda matsalar take ƴaƴan kawai suna bin sauti ne na lasfika lasfika ta ɗauke ba su jin murya wasu wani suka ce akwai matsala amma inda ko da lasfika ta ɗauke suna jin murya liman babu komi eh kuma mata ne dama ba matsala babu ma jaa fi ar-rajuli yusalli ma'a ar-rajulain قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي علي قال أنبأنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة بن جندب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا في الباب عن ابن مسعود وجابر وعنس بن مالك قال وحديث سمرة حديث حسن قريب والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا إذا كانوا ثلاثة قام رجلان خلف الإمام وروي عن ابن مسعود أنه صلى بألقمة والأسود وقام أحدهما عن, عن يمينه والآخر عن يساره ورواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد تكلم بعض الناس في إسماعيل بن مسلم المكي من قبل حفظه باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجل والنساء قال حدثنا إسحاق الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك بن انس عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه da'ifi ne kawai da ya haɗe shi shi ismail muslim da'ifi ne almaki da'ifi ne ya sace wakacce kalan ba'adun nas fi ismail muslim makki min kibil hifzihi kaka hadisi ne da'iful isnad na ci gaba
قال حدثنا إسحاق باب ما جاء في الرجل يصلي معه الرجال والنساء قال حدثنا إسحاق الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فلنصلي بكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد سود من طول ما لبس فض- فنضحته بالماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف- وصففت عليه أنا واليتيم وراءه والعجوز, والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل عليه إن أكثر أهل العلم قالوا إذا كان مع الإمام رجل وامرأة قام الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفهما وقد احتج بعض الناس بهذا الحديث في إجازة الصلاة إذا كان الرجل خلف الصف وحده قالوا إن الصبي لم إن الصبي لم تكن له صلاة وكأن أنسا كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحده في الصف وليس الأمر على ما ذهبوا إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه مع اليتيم خلفه ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لليتيم صلاة لما أقام اليتيم معه ولا أقامه عن يمينه وقد روي عن موسى ابن أنس عن أنس أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقامه عن يمينه وفي هذا الحديث دلالة على أنه إنما صلى تطوعا أراد إدخال البركة عليهم باب ما جاء في من أحق بالإمام أحق بالإمامة akwai wani alkhairi wanda a yanzu laraba sun wuce mu amma dai akwai ɗaiɗaiku da kai yanzu misali muna sanni haka sai kawai in ce gida sai in haɗa abinci in zo in ce ku uku ko hudu mu taimaci to kaga haka ita wannan matar ta mu manzar hama ta kira shi ya zo shi ko ya saka mata alheri da yin sallah a cikin ta nafila a cikin gidan nata ko ga dabi har yanzu gaskiya laraba na da kawai ba wai wata walima ba ko wani hidima dai sai ya ya ce ga Allah ina gaita ku bayan azhar eh mu lokacin muna dalibai wasu masu mata can Madina sai kawai su ka san zama da madaukin kanwa to wannan dabi'a sai ran jima waɗanda ba su da mata da an zo an taru dama ka yanka taho kace iyalinka ta yi abinci mutum goma da an ƙara sallah sai ka tattara su sai a ce a ci abinci a abin nan yawan nabiyoyi yana suna da kyau musamman yanzu halin da muka ciki ba ƙarin sauka kama mutane ba ne kana da hali a abinci a gaito mutane saboda Allah don shi malamai shehu abdulkadir jelani da wani sun ce ba su ga abu mai lada ba irin ci da abinci shehu abdulkadir jelani ce da yana da abin nan abin nan jirami dubu to duk da shi shi ga ciyarwa saboda babu inda zaka samu lada wai da amur da am wai da amur ja'i haka annabi ka cewa eh wai to haka ci da abinci musamman lokaci biyu babu wanda ya kai shi lokacin azumi da lokacin bukata lokacin azumi da lokacin bukata mutane na cikin bukata shi sa larabawa tun kafin musulunci an ka san su da waga ɗabi'a akwai wanda wuta ta abinci ba ta ba ta mutuwa shekaru manyan tukane ne suka tun lokacin jahiliya ta sarara umma ko shi ba ko ya haifi wutar ya ce zai zuwa iska abinci a mai gara tun da musulunci yanzu sai ya ƙara ƙarfafa wannan ɗabi'ar kisa mu hama ke kwaɗai tawa ci da abinci ci da abinci kaga kaga nan wanda ji kakacci anan haka ta yi abinci kawai su ci don Allah a gayo mata gayyato mata mu hama Allah ta mu ɗauko ga ɗabi'a amin kuma ba sai kana da ba in misali kwanon ka kai ɗaya an kai filet ɗinka sai ka gayyato wani sai mu ci dama manzo ma ya ci abincin mutum biyu na wani ne na mutum uku na ƙari kana tahiya yanzu na mutum hudu ya zama na mutum bakwai saka kwanan nan da an ka aje maka kai mai gida kai ɗai ka gayyato wani ku ci ba ɗabi'a ƙasar gaba ce ta ƙware musamman irin tsakanin magariba nan ƙasa haka ake yi za a kai makwabta za a taru wanda ya kawo nashi kwano wanda a zanna a ci sai ka ga wanda bai abinci gida ne ba ya shige ciki ba a gane kun eh wani ya ta shugana na lima ka ce na? yin shi wani ƙarshe da ne Allah shi ƙansa Allah shi ƙansa Allah shi ƙansa na mai ɗariƙa mala
to ai liman ga ga babban ladan ga babban na'ibinka ku je ƙaura ku yi wannan ku sahi
قال حدثنا هنان قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش dada an Kano ga su malamin tukur su dokta ga su ai ne ta wani sanannu ne algunya tana nan kasuwa an buka su shekaru da yawa kuma a cikin algunya malam aqida ce shi sa wannan iblis din ga na Kano da Allah ya kama shekarun baya da nin mai raji ni kawo magana shi abu da kage cikin algunya sai ya ce a'a wannan magana ta aqida wai cusa wannan magana an ga cikin shi ita shi abu da kage sai ni ce a yanzu gausun ku gausun ku Allah ya ya ya ki tsare mai littafi ya asa abin da ba shi ba haka da mai raji ni ce gausun ku gausiwa har wani ya taho ya cusa wani rubutu wanda shi abu da kage mai ba cikin gunya kuma ka ce haka saboda aqida ce tabbatar da shawar bukari aka aqida ahlus sunna jama'a shi shawar bukari ba hanbali ne aqida ba hanbali ne to galibi hanabila suna ka aqida ingantacce ta imamu ahmad wajen tauhidi ya tabbatar da istiwa'i Allah da sauran abubuwa to sai suka ce wai wai an cusa wannan babin wai wannan babin ba ba a shawar bukari bai rubuta shi ba nace to wasa farko akwai wanda haitami ibn hajar a haitami almaki shi fara magana saboda kiyayya so rasa da zafi alhali ibn taymiya rahimahullah lokacin da yayi jidali da mutanen malaman bid'a a lokacin sa ya fa hujja da shehu abdul qadiri ga abun amma sauran bid'a ba su ce wannan babi ba ba gaskiya bane abinda abokin amma sai ce ce ya shawul qadir ai daga bayan taho wa ibn tayyiba wa i wani kahin shawul qadir amma bai ci magana babu ba to daga baya su wadanda su makki da irin sai suka ce a to ma ƙarya ne cusa mai an ga cikin litafi ne yace gausi gausi wanda kuka ce shawul qadir na an so marai tunda an ce mala'ikan mutuwa ya zo ya anshiran ɗanɗan wani almajiran shawar bukatun ko muridi sai shi ya zo almajirin yana kuka shawar bukatun ya ce mewa rai ce wallahi yanzu an kaɗi ɗanɗana ya abin ne shawar bukatun ta da kai ne sama daga mala'ika ya ce kai dawo man da ran ɗanɗan muridi na ya yana da rubuci ba ƙarya ba ne amma haka suka rubuta ba shehu qari ya baranta ga wannan galibi abinda an ka jingina ma shehu qari galibi inda wani abu da ƙarya ne ya littafai littafai ne musu nuna haka ba to in ni kawo mu ɗauka waɗanda suka ɗauki shi haka ɗin to yanzu sun yi da gauti wanda ya ce an ce wa shehu qari ya ce ya aza ƙawace akan dukkan waɗan waliyai ya hadu waliyai ya in ka azuka ga hada mutum ya ka nuna ka bi shi to yanzu shi za a cewa wai wasu za su zo rubutun da yayi su cusa abin da bai ce ba kuma ba su kawo waye don ka akwai littafin da gurniya yana nan sai dai yana da hadisai na ƙarya da yawa saboda har ba harka ce bace abin na sufi ne kaka bai karanci hadisi ba ya ci kawo hadisai na ƙarya yanzu aikin da ni cikin hadisan rajab da cikin hadisan rajab to yana ja kawo hadisai sun kusa kai talatin dun na ƙarya ba wai babu su ba na ƙarya saboda uzurinsa ba halaka ce ba shi uzurin da ba amma ga aqida to aqida sai mai kyau kuma sufi ne kwarai wani wangana cewa shaytanul ulama ibn abdussalam yace cikin waliyai ba wanda karama ce ta tabbata irin shehu abdul qadir an ka ce mai to yana ganin jiha ce to ai ba shi ɗaya ba kaga zai tabbatar maka an ka ce mashi abin gabin salam ya ce to a shan rikado na ganin jiha wai Allah ya daidaita a kan sama shi ne al'arshi shi ne jiha an ka ce mutu yana ganin jiha ya zai zama wali ya ce to ai ba shi ɗaya ka ganin jiha ta ka akwai littafin waye shi ina da littafin ya yi risala da tora a nan riyadh jami'a ina jin ko wacce cikin dai jami'un ne akan shewa da kadin za ka ga abubuwa da yana alkhairi amma na shada hasirin nashi kuma da ma ba mu ce ba su ne bane eh na ya ba ne yanzu wani shi ba ko Kaka Ibn Taymiyyah ya yabi Shehu Abdul Qadiri zahabi duk wani malami na sunna sun yabi shawar da haka ba sabon magana ba ce قال حدثنا النار قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش وحدثنا معمول بن غيلان قال حدثنا أبو معاوية وابن نمير عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن عوس ابن الضمعج قال سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ولا يؤم الرجل في ولا يؤم الرجل يؤم ولا يعم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا babban بإذن gado ne shine ta kalma ka zo kawai ka haɗe gadon mutum ka shigo gida ne ba ka yi da iko sai in shi ce ka zanna
قال معمور قال ابن نمير في حديثه أقدمهم سنا وفي الباب عن أبي سعيد وأنس بن مالك ومالك بن الحويرث وعمرو بن سلمة وحديث أبي مسعود حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم قالوا أحق الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة قالوا صاحب المنزل أحق بالإمامة قال بعضهم إذا إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلي به وكرهه بعضهم wasu ko da izinin sun ce makaruni ne amma Wakalu- sai malami ne sai su shi mai gidan bai da karatu ya kaga shi ya ce zai gabata ku وقالوا السنة أن يصلي صاحب البيت وعمر بن حنبل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه فإذا أذن فأرجو ألا- أن الإذن في الكل ولم ير به بأس إذا أذن له أن يصلي به wannan hadisi mai abradin muslim buhari bai hita da wanga hadisi ba shi ya yi babi wajen imama ya ce fuka malamai su ya kamata su zama limamai shi buhari ka wanga hadisi yana da illa a wuri ne kawai tambihi da yanka in kayan wuce nan na ana magana kafin a sa liman amma ya ga sa liman in kai a sarkin ƙora'u na duniya ka zo masallaci inda liman in eh, karatu ne to shi za ka bi in za a sa liman ko ko tafiya ce ko wani wuri to shi na a kula da wannan amma in liman ratibi to ko bai kai ƙarhin wani ba wanda zai zo to ba a sha ga malama ne ba zai hita ga wanda ya yi sanin Qur'ani Mm, ku lura da wannan in liman ratibi shi a da masallaci ko wata hoko shi a da masallaci shi zai ba da sallah Wa- wannan shine waje haɗu na ana bakanar kamar in za a sa liman sai a jibi wanda yi sanin Qur'ani amma kuma ba Qur'ani sallah ba shi yasa ga malikiya da shi buhari sai mutum ya san fiqh don qira'a yanki ce cikin sallah abin da ba a ji da abin da ka ba da sallah da abin in bai san shi ba to na hukunta ya karatu to haka suka ce sai an hada da wannan akwai wani istinbadi da imamu sayyidi yayi rahimahullah amma dai ba a sallama ne ba cewa abubakar da umar sun hada su qur'ani ina dalilin kai ci ga hadisi ya ubu kama kawai ni kitabillah ai annabi ya ce abubakar ba da sallah to amma ibnu abi ubayd ya haita cikin littafinsa na akan nisa na Qur'ani abubakar da umar su haji Qur'ani ba su haji Qur'ani ta haka wani sun ba na shi shiga ba nassan abubakar da umar su haji Qur'ani da shi ne buhari da su suka ce to ai gashi annabi ya ce ga ga ubayyu ga sun ma'azu ga duk manyan wai suka haɗe shi Qur'ani amma annabi su zai ce abubakar ya bani sallah saboda mi ana kula da wasu abubuwa shari'a yanki ce cikin abin da aka so lalle in mutum masani ne to yana da Qur'ani shi cancanta ya gaba sannan a koma ga sunna su kawo da hadisi ya zo da wannan tartibi wallahi sai mu kira na'am ya mutashi nan ko babu ma ja za a can amma a hatukun na a da ba sallah ai waccan ta ɗauke jiya jimu'a ce Don shi an gaba ga cikin gari ne.
to akwai sanar to ya gama a kawo a kaddamar da shi gaskiya
ko kuma akwai muhimmanci amma yau shi kun ka ci abin shi
karfe tara karfe tara tun da zama haka ji abinci a raba shi an gama Kamar da an adawu gama biyu da rabi A a dawo ya karatu sun daga abinci a ci shi A'a, yanzu dai an kai sallah an akwai abinci a ci da an kare su mu dawo biyu kare nawa yanzu kare nawa za a sallah to kare biyu za mu dawo Eh, nan ya an ka mu ci canji to mu yadda da canji kan mu ce cewa da muka saba wani wuri eh kare biyu to sai mu ci gaba da kare kare biyu sha biyu da wani abu an kace ka kare la ya kake ha